أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين الحمد لله da musulma da karatun wato bahar muhim ina ne aka kwana ina ne aka kwana a baharul muhit shafi na nawa sha shafi na sha takwas ina بسم الله الرحمن الرحيم والمؤرب اسم بخلاف ذا وما رارع في حمل معان خصما وقيل في التأسيس والإبهام والجريان عوده للام لناهما نون الإناث عرفا وابن بوستويه فيه حالفا أقوالهم لما لتأكيد ثالث والأصو حيث باشر لا حرف تنفيس على المرئي وابن بوستويه من مرئي بناء كله ذات في نسب وما لم ينصرف جرا لأحفش كما قال به الزجاج في المثنى وفي الذي يقال من قد أنى وقال كركي لسم أقوال أسوها وافدة هو وافدة تقال في بالبين وفي المراد الإياء أسوها الإعلام أنثى تأتي ولدن الأنثى تيّا في الحركات مع حروف تعرف أو بعد أو قبل وهذا أرأف إعراب نوبنا حكاية النقل اتباع نوع تهلس السكنين كل تناسب في قولان الأصل ما لمغرب أو لبناء أو هما وتلك غير ذي لا فخر به تبديل بالحرف به كمال به ما هم ثم سكون الأصل في البناء أفعال يوم في نوع أسماء فالمرء فيها ثم تدر ثم رم ولا يكونان بفعل وزعم ذلك الرجال هم في كإرد للحسب والسكون في التقدير تقديرها كسكنه لا ينهى كغيرها وقد يناب وقد يناب عنها تكون ما تكون أو يرون نار أو أو نائبه فيما أمر آه والمؤرب abin da ake wace irari ismu shine duk wani suna lihilaci za wanda yake sabanin wannan me ake nufi duk wani suna wanda ba ta inda ya kama da harafi ya zamo gaba ɗaya bai kama da harafi ba to sai ya zamo an masa li'irari wa ma ra'a sai kuma fili wanda ya kama da sura shine fi'ili murari fi habli ma'anin kasima domin yana ɗaukar ma'anoni kamar yadda suna ke ɗauka sima a nan a iya cewa sima ko sama ko suma daidai luga ne a cikin ismu yana cikin lugogin ismu goma sha takwas shi ismu a cikinsa akwai lugogi har goma sha takwas fili murari yana misalin zaidu suna ta yi ya zama fa'ili ne ta ya zama mafuli ne ta ya zama harafin jarra ya shiga masa ko irafa ta shiga masa wanda ta yadda aka yi da irarinsa ake bambancewa domin idan fa'ili ne za a ji an masa rafa za a masa rafa da ramma a ce ja a zaidun ko zaidun ƙa'imu idan mafuli ne za a yi masa nasba a ce ra'aitu zaidan idan kuma harafin jarra ya shiga masa za a yi masa jarra marartu bi zaidan kaga to shi ma a wato suna ma'anoni daban-daban kan shigar masa to shi ma fi'ili murari haka domin kamar misalin da ake la ta samaka wata shiraban laban a nan ta yi abin da ake nufi karka haɗa cin kifi da shan nono ma'ana kenan ka iya ah, cin kifi amma kaka sha nono ko kuma ka iya shan nono matuƙar dai baka ci kifi ba don ana haka ake nufi dole za a ce za ta akulista maka wata shirabar labana amma an ana nufin a ce kakka ci kifi kakko ba ta sha nono ma'ana ko da wata kifi ba kakka sha nono to wannan za a ce za ta akulista maka wata shirabi wata shirabin labana idan kuma ana nufin a ce kakka ci kifi amma kana da dama ka sha nono wannan kuma za a ce la ta kulista maka wata shirabun labana kaga ma'anonin sun bambanta a nan da ya za a iya bambancewa da li'irani li'irabin ne zai iya fayyace mana shi yasa fi'il ibrani yana ɗaukan ma'anoni daban-daban yana ɗaukan ma'anoni daban-daban wannan ne yasa ya bukatu ga li'irani mali baya ɗaukar irin wannan ma'anonin amri baya ɗaukar irin wannan ma'anonin shi yasa suka zama ba sa bukatar li'irani wakila wasu malaman suka ce a fitta hasisi abinda yasa shi murari'e ake masa irami saboda keɓanta a wato domin shi murari'e ya yi ya zama yana nufin yanzu ta yi ya zama yana nufin nan gaba in ka ce ya ƙunu zai ta yi zai yana miƙewa tsaye a yanzu kayan kuma nan gaba ne shi yasa a wato ashe kenan sai da wajen irabi ne ake iya bambancewa ya ake nufi wal ibhami ko kuma zama wasa a rufe zama wasa a rufe wato cewa tayo yanzu suna mubhami ne idan ana so wato ya zamo ya samu tasiri to sai an masa ta'arifi to shi ma haka fi'ili murari wal jarayani haka nan dangane da gudana yana gudana bisa wasalin sunan fa'ili da sunan da shi fi'ili murari yanzu misali ya ribu da raribu duk a ga ɗaya ne a raribu harafi na farko da wasali harafi na biyu da sukuni ba wasali kenan harafi na uku da wasali to amma haka ma yarribu yarribu harafi na farko da wasali harafi na biyu sakini ne harafi na uku ma da wasali shi yasa yana gudana tsarin suna auduhu lillahi ko ko yiwuwar shigar lani yadda za a ce la ya kamar yadda lamun take shigarwa suna lamun ibtida'i tana shigarwa fi'ili murari kamar yadda takan shigarwa suna inda za ka ce la zaidun qa'imun la zaidun qa'imun haka za ka ce la yaqumu zaidun binahu a ce an gina fi'ili murari ma'anoni inasi in ya zo da nunin mata orifa haka ɗin sananne ne mafi yawan malamai sun tafi akan cewa fili murari in ya haɗu da nunin mata to sai a gina shi bisa sukuni kamar na ƙur'ani walwalidatu yawwa'ina ko walmuɗallaqatu yatarabbasuna ko illa an ya afuna awai afwan ladhi yadi kutubi a wannan an gina shi ne bisa sukuni fili murari an gina shi sukuni saboda ya sa da nunin mata wabnu durus tawaihi fi halafa amma ibnu durus tawai malami babba na lugga da tasrifi da nahu to shi ya saba a nan shi kadai daga malamai ya tafi akan cewa shi fi'ili murari ko da ya haɗu da nunin mata wato abin rabi ne abin yi wa li'irabi ne wato cewa li'irabinsa muƙaddar wa irabuhu muƙaddar a wajen talikin sai sa wa irabuhu mudarru ya ɗauke kafin muƙaddarin alal hasil da zai kana fi zahira mana'a min zuhurihi ma arfi min shabab to lil mali min shabahi lil mali ko bilmari nuna shabahi bilmari bilmari ba falmari ba bilmari a kawaruhun an sabu zartuka har guda uku ga malamai imani ta ke bin sarar inda fili murari'in ya haɗu da nunin takiri an samu zantuka guda uku na malamai zantuka nan sarar suna su imani takiri ka fili murari'in da yake ya sadu da nunin takili wani kauli na farko aka ce fi'ili matukar ya haɗu da nunin takili murari'i matukar ya haɗu da nunin takili to zai zama mabniyi daidai nunin takilin ta sadu da ƙarshen ko ba ta sadu ba kauli na biyu shine aka ce a'a ai fi'ili murari'i idan ya sadu da nunin takili bai hana li'irabinsa daidai nunin takilin ta sadu da ƙarshe ko ba ta sadu da ƙarshen ba salisuwa zance na uku al'asahu wanda yake shi ne ya fi inganci haisu bashirar ana gina fi'ili murari inda yake nunin takidi ta sadu da ƙarshensa banda inda nunin takidi ba ta sadu da ƙarshen ba in nunin takidi ba ta sadu da ƙarshen ba wannan sai ya zama mu'rabi ne kamar ina misali kamar wala tattabi'a ne ولا يسجنك فإما ترين آه لترون الزهير لترون مؤربين saboda nunin takirin ba ta da ƙarshen fi'ilin ba yaya asalin awon lakarawun na yake da tar'aunanna sai aka fara ne kawai dai daga jin latar'aunanna shi wannan waɗin na farko latar'aunanna menene a kalma wanne mu na farko aka yi tambaya a kai ai kaga ka ce latar aunan na ai akwai woko mai ramma wanda ya jawo saki ne shi ne tambayar da aka shi wannan wauɗin mai ramma me ya matsayinsa a kalma lamun fi'ilin ne shi yasa me ya awon latar aunan na me a wanda tar'aunan na wanda kafin ya zama da tarawunna da me da me da me aka shafi ko me aka yi me aka yi me aka yi har ya koma da tarawunna a maimakon da tar'aunan na ba wannan aka tambaye ka ba cewa aka yi ka ce wannan wawi na farko shine lamun fi'ilin ko to sai aka yi mai sai aka yi mai kuma sai aka yi mai har a ƙarshe aka waye gari ya koma da tarawun nan na farko dai aka ɗauke fataha ta kan alhamza aka mai da ita kan ara sai aka yi tafsilin alhamza ta koma alifi sai aka shafe alifin ko sai ya koma da tara nanna la tara nanna a nan aiki nawa kenan aka kafin ya koma da tara nanna sannan da ya koma da tara nanna sai aka gano ne uku ya haɗu sai aka ce kai a wadatu da biyu yasa sai aka shafe nunin rafa sai ya dawo zuwa cewa ga wau saki ne ga kuma nuni saki na sun haɗu da aka ce to ai saki ne biyu a tsarin larabci ba sa haɗuwa ko dole sai an shafe da za ka za wani za a shafe bawon yana cewa shi fa fa'ili ne fa'ili ko bai dace a ce an shafe shi ba nonon kuma tana cewa ta zo ne fa don ta nuna wata ma'ana yanzu aka shafe ta ma'ana ba sai ta tafi ba to sai aka ce to abin da za a yi ba za a yi wa wawun nan na farko ramma don ya nuna cewa akwai wani rawun da aka shafe eh, wannan kuma nunin aka haɗa ta da nuni ta gabas ta zamo shadda ya zamo da tarawunna to shi yasa yanzu da tarawunna meye awansa latarawunna me ya awansa kenan mu'urabi ne saboda ne ƙarshen bai sadu da nunin takidi ba ƙarshen bai sadu da nunin takidi ba tunda akwai wannan wauɗin wanda yake muƙaddari shi yasa da tarawunnan jahim mu'urabi ne su malatarawunna ha aina lakin mu'urabi ne ثم لتسألن لما مؤربين أما كمر لنصف أن بالناس يا نصف أن مبنيين هكذا لينبذن مبنيين هكذا فلا تتبعان شكوى بأكل شما مؤربين saboda ƙarshen fi'ilin shine alkafan nan bai sadu da nunin takidi da danga alifi mimiri wanda shine fa'ili ya shiga tsakani haka nan wala su maka ana ya tillahi ba da zan latilai haka nan la tubla wunna la tubla wunna mu'rabi ne inda wani malami yake faɗa la tubla wunna asluhu la tunsa la tubla wun wa waznuhu inda nuhati tunsaru wa inda ma hurrifa harful illati wan fataha lat qawluhu bil musbati fa harfa zaka al illati ilibannahu bi alifin wal alifati wal alifati fannahu fasara tublawun summa ukida inda nuhatina bi nunin shuddida fasara tublawun summa hudifat لأجل ذا التوكيد نون رفعت فعاد ذا إلى التقاء الساكنين أي واوها وأول النونين من نون التوكيد لما التقى أريد حصر الواو فيما رويها فقالت إني فاعل لا أرزق ثم تقال النون منه ترزق فقالت إنني لمعنى جئت وهو إذا يفوت إن هزرت فهرك الواو بما جانسها فسالت تبلون عند النبى يسألني أكي دمي دمي دمي haka fin tubula wunna dinnan ta koma yanda take me awal la tubula wunna da tub a wunna haka ne to da me da me aka haya koma da tub a wunna nan ne fa to to shi duk inda nunin takidi ba ta sadu da fi'ili murari ba to ba za a gina ba shi ne zance na uku wanda ya fi inganci kai ne ba ka zuwa da ladabi wajen babu shi yasa ba ka abin a yanzu ka je da ladabi ta kowa tausasawa ko ya fi tausasawa lahabi tarjifin a ba a gina fi'ili murari don ya sadu da harfin tarfis irin sa ko saufa wannan ba a gina shi alal mari bisa zance yaddaje wabnu rostawaihin a ibn rostawaihi ka amin mabini yana daga abin da yake abin ginawa shi a wajensa filin da yake filin rari da yake ya saru da nun da harfin tasiri to mabni ne saboda me ya faɗa haka ya ce ai saboda koyaushe sai dai a gai shi da rufa bayan da za a je an ce sai ya gula ko sai ya gul sai dai a ce sai ya gulu haka nan ba inda za a je an ce saufa ya gula ko saufa ya gul sai dai saufa ya gulu ya za a ce a dubu ni ne kawai wani a dauka cewa kawai mamni ne shine an huta shine wabnu durus tawaihi min mabni a bina'u kalhin dadi bina'u ɗin mubtada ne yana jam'in da aka yi shi da alif da ta kamar hindatu fi nasbin inda ya zama a halin nasba inda ake sa kasara a ce ra'aytul hindati to inda ma li a hafashi haka din ya danganta ga malam a hafashi malam a hafashi ya ce ai jam'in da aka yi da alif da ta in a halin nasba ne to ana gina shi ne bisa kasara shi a wajen sa wannan kasarar ba wai alama ce ta nasba ba a'a mabni ne bisa kasara wa malamin sarif jara haka nan bina'u malamin sarif gina sunan da ba a sarrafa a halin jarra kamar marar bi ahmada cewa ahmada din nan mabni ne bisa fata intama shi ma danganta li a fashi gaba na fashi amma sauran malamai suka ce a ahmada din nan a marar bi ahmada ahmada din majruri ne amma alamar jarra tasa fata shi ya sa nan sabanin da ke tsakanin malamai sauran malamai da malam ahmadu shine cewa wannan fata fata ce ta lirari yadda sauran malamai suka tafi kenan ko ko fata ce ta binari yadda shi malam ahmadu ya tafi kenan ɗalibin zujjajo fil musanna malam zujjab ya tafi akan cewa suna wanda yake tasniya to mabni ne cewa suna wanda yake mabini ya tasniya to mabini mabini ne a wajensa akan kasarar nunin ja al-zaidani ra'aytu zaidaini marafu zaidaini yace ba mu urabi bane wa fil ladhi yuhka biman qad anna a mafi yawan malamai ko malamai sun tafi akan cewa sunan da aka kaito shi da man ana ginawa kamar inda ka ce ja a zaidu wani ya tambaye kamar zaidu ko ra'aitu zaidan wani ya tambaye kamar zaidan marafu bi zaidin man zaidin to anan an gina wato inji wasu malama wa qabla tartibi simin aqwalu akwai zantuttuka har guda uku kafin a haɗa suna yanzu zaidun kawai baka ce za a zaidun ba baka ce ra'aytu zaidan ba baka ce marafu zaidin ba shi iyaka gundarin zaidin ka faɗa shi kadai to wannan zaidu din mu'rabi ne ko mabni ko ga a sauwa zancen da yafi inganci wasu da ce a wasu ne shi ba mu'rabi ba ne shi kuma ba mabani ba ne ba mu'urabi ba ne ma mabni ba yadda yake ya faɗa suyudi ya faɗi wannan a cikin farida ya yake faɗa a farkon da za ka koma ka gyara wa watar tufi ma kabla an yuraka ba wa fidatun la ta banihi au yu'ura ba ko tuƙan da ake faɗa ana faɗata fi mutubai a cikin abin da aka yi masa itibari misali kamar kajal wato inda aka yi itibai kamar da suke cewa haza juhuru rabbin khalidin khalidin din aka faɗe shi da faɗuwa kasara wanda ko na'ati ne na juhuru wanda juhuru din nan ai marfu'i ne irin wannan sai a ce ba mauni ba ne ba murabi ba ne kawai wasalin da aka yi masa don ya dace ne da rabbin din wannan ramin dabo ne wanda yake ya fada wafin murafiliya haka nan akwai zantuka uku a cikin sunan da aka rafa ga kamar gulami ko ahe a sauha tsira wasu ta ce sunan an rafa ga sai zama mabni wasu suka ce a sai zama buwatuɗa shi ma mabni ba shi ba mu'urabi ba amma zancen da ya fi inganci shine cewa mu'rabi ne kusa karki wannan maganar ah, jaliya an jawo ta gare ka Ah, ko haliya haliya haliya a matsayin ado a matsayin karfe da za ka yi ado da shi karki wannan maganar a matsayin abu da za ka yi ado da shi kusa haliya wannan zarar tafiye baiti ne ya kawo shi a turab ana gane shi da iradi fil harakat a cikin a wasula ma'ahuru ko harufa au ba'ad ko ko bayan an faɗi wasalin ne ake ganewa ko bayan an faɗi harafin au qablu ko kafin ma a faɗa wasalin ko kafin a faɗi harafin yanzu misali a ja'ani zaidun to yanzu a lirabin zaidun din an gane shi ne a wannan wasalin ko ko bayan da aka faɗi wasalin shi ne aka gano cewa marfu'i ne ana faɗan wasalin ne aka gano marfu'i ne ko ko bayan an faɗa aka aka gano marfu'i ko ko ma tun kan a faɗa aka gano cewa marfu'i ne haka nan haza a hoka ra'aitu ahaka nazartu ila ahika shi ma na ce haza akuka ana faɗar aku da wodin nan shine aka gane cewa ashe marfu'i ne in a ko an ce ra'aitu ahaka ana faɗa da alifin alifin ne aka gano cewa ashe mansubi ne ko nazartu ila ahika ana faɗar yan ne aka gano cewa majruri ne ko ko kafin ma a faɗa an gano to haza arab wannan zancen ya fi kowanne rauni i'rabu aubina a hikayatu a wato in aka hakaito magana wasu ta ce to ai irabi ne kamar ja'ani zaido aka za a ce man zaido ra'aitu zaidan za a ce man zaidan don suka ce irin wannan manzaidan ɗin da aka faɗa da fata nan ayin irabi ne saboda an ɗauko kalmar ne kamar manuwar wurar da kalimatu zai wasu ka ce a ai wannan irin wannan gini ne ba bina'i ne ba irabi ba na hakan nan kuma wato ƙauli na hudu shine cewa wa wato inda yake an ciru wasali misali daga wani kalmar ko daga wani harafin an mayar kamar kada fulahal mu'minu da fata haddar to yanzu dal din nan dal din nan sai ake mamniya ce misali asali dai kar ana gina ta ne bisa sukuni to amma yanzu gashi karshen an yi fata to yanzu irin wannan shirowar za a ce mabni ne bisa fata ko ko za a ce mabni ne bisa sukuni muqaddari itba'u ko kuma yadda aka itba'i kamar misali alhamdulillah akwai kira'a alhamdulillah inda dal din ya itba'in lamun na lillahi a wajen kasara to shi ma wannan za a ce lirabi ne ko ko yinbina'i ne auta halusun sakinai haka nan kuma inda aka yi wasali dan kubuta daga haduwar masu sukuni biyu kamar lam yakunil ladzina kafaru lam yakun alladhina kafaru to yakun din da aka yi masa kasara to shi ma za a ce mabni ne ke na masa kasara ko ko a abu urabi ne da sukuni muqaddari wanda wannan kasarar ta hana sukunin ya bayyana tanasu sai kuma a wato na tanasuli na tanasubi kamar fi ka gulani a sunan da yake aka rafa ga ya'ul mutakallim wanda abin da ya dace dan a jaya lamirin nan da yake ya zakina shine kasra domin kasra ita ce za ta iya janya domin an ce ja'a gulami da ce abin da ya hana lirabin ya bayyana su ka kasran nan ta tanasubi da aka kawo al'asul malim urami to kuma aka sake samu wani sabani wasalin da yake nuna li'irabi shine asali ko ko wasalin da yake nuna bina'i shine asali yanzu a fatiha kalmomi na fatiha wasu na ƙarshe sun kai guda nawa a ciki wanne ne wasalin da yake na lilabi wanne ne wasalin da yake na binayi wanne ne asali wasalin na lilabi ko ko na binayi yanzu da alhamdu wasalin wannan na lilabi ne li wannan wasalin na bina'i ne ko lahi wasalin na lirabi ne rabbi na lirabi ne alami wannan yar ta lirabi ce a rana ne haka raji ne haka malika haka yau haka ji ne haka amma iyaka fata ta bina'i ce ko wa wa na wa iyaka wa fata ta bina'i ce iyaka fata ta bina'i ce yake kasar ta bina'i ce na sukunin na bina'i ne ko sirada fata ta lirabi ce mustaƙima fata ta lirabi ce to a nan dai wasalin da yake don nuna lirabi shi ke asali ko ko wasalin da yake na nuna bina'i shi ke asali shi ar asali auhuma kodi na uku aka ce kowanne ma a cikinsu asali ne wasalin na lirabi asali ne wasalin na bina'in shi din ma asali ne a shi din ma asali ne wasu ka ce wannan ƙaunin shi ne ingantacce watika gairuzi wasali na li'irari ya bambanta da wasali na bina'i shi yasa galibi ma malamai sukan bambance tsakanin su yana suke kira yanzu za a ce mansubin bil fatati amma za a ce mabaniyun alal fatih iyaka za a ce kaɗin mabniyun alal fati amma sirata za a ce mansubun bil fatati shi yasa na bina'i sai a ce fati na lirabi fatati rammati na lirabi rammi na bina'i alhamdu marfu'un bi rammatin zahirati a za a ce in uskuru ni'imatan lati an amtu sai a ce a ta'un ramirun mabniyun ala rami fi mahalli raf'in fa'ilu ko a ila hukurun bi akwai sabani wato wannan shine abinda mafi yawan malamai suke kai amma akwai sabani na malam kudurum wanda su suke cewa a li'irabi a wasali da na li'irabi da na bina'i duk ɗaya ne amma wannan saɓanin lafaziyo na lafazi ne ila faɗin mubtada ne lafziyun labari alharbu biki kamali harafi wato ba a zaɓo shi ba ko mahubi ba a bashi ba ba a bashi ba wato wannan ba a bashi wannan ba summa sukunu asulu fi bina ya fara sannan sukuni shine asali a cikin ginin filai kamar yanzu misali an amta wannan filin ya zo mabni musu asali tunda an gina shi ne bisa sukuni au hurufi haka ne shine asali a cikin ginin haruffa kamar lam lam lam mabni ne bisa asali aw asna'i ko sunaye suna ma ya zamo an yana shi bisa sune shine asali kamar man shine ya ibnu malik ya faɗi wannan magana cewa sukuni shine asali a cikin gini gaba ɗaya wal aslu fil mabni an yusakkara fal fatlu fiha sannan akan samu fata a bina'in fi'ilai wato kamar raraba ko a bina'in harafi kamar saufa ko a bina'in suna kamar kaifa fata takan zo ta bina'i a fi'ili kamar raraba takan zo alama ta bina'i a harafi kamar saufa takan zo alama ta bina'i a suna kamar kaifa kaifa suna ne ko sun makasaru sannan kuma kasara ana gini bisa kasara a harafi kamar jail ko kuma suna kamar amsu sun maram sannan ana gini bisa ramma a harafi kamar munzu ko a suna kamar haisu wala ya kuna ne bifilin amma ba a gini bisa kasara ko ramma a fili amma wannan saɓanin abinda gagga daga malamai suka zaɓa ne gaggan malamai sun tafi akan cewa fi'ili ma akan gina shi bisa ramma kamar fi'ili mari in ya zamo ya haɗu da wawi lamirin maza kamar ƙalu ko rarrabu unzur kai fa rarrabu laka da misala innal ladina qalu rabbuna allah to wanda am zalika zanjani amma malam zanjani yariya cewa akan yi akan gina fi'ili bisa kasara fi kai a kamar a kai kai i i mai ma'anar kiyaye ko shi ma'ana ka faɗi magana ka faɗa wani magana a ko kuma a ruddu ruddu fi'ili amri daga radda ya ruddu tunda akwai dama a ce ruddu kamar yanzu misali a baitin jaririn da yake cewa saratil humumu fa bitna gaira niyani wa awul humumi yarumu kulla marami zummal manazila wannan akwai dama a faɗa mi'ar akwai dama a faɗe ta da wasali uku a iya cewa zummul manazila ko a ce zummil manazila ko a ce zummal manazila irin wannan wajen zanjani ya ce in an ce zummu ai an yi na ne bisa ramma a rudda amma an yi raddi a kan shi zanjani a kan wannan magana ya faɗa bil harsi da cewa inda aka ce i i i fili amri daga wa'a ya i wa'a ya kiyaye i yana kiyaye wato aka ce i an shafe an yi na ne bisa shafe harafin illa inda asalinsa i ne wasu kuni aka nan an ta ce ruddu shi ma ne ne bisa sukuni amma yanzu an yi ramma ne don itibai التقدير أو القدر تقديرها قدر irin wannan wasali na bina'i layunha baya a kaiwa ƙarshensa akwai gurare da wasali na bina'i kaddarawa ake misali kamar ada ada fi'ili mari ranar za a kaddara cewa mamni ne muka fata mu kaddara a kan alifa ko mara ko tsara ko kwara da sauran irin ko da a nan za a kaddara cewa mamni a ka saka nihin haka nan kaddara sukunin kamar inda aka ce ruddu to za a kaddara cewa maskuni ne haka nan ana cikin ana kaddarawa a cikin suna mafi wanda yake alami idan aka yi kiransa kamar ya fi bawaihi ranar za a kaddara cewa ya fi bawaihi mabni ne bisa ramma a yadda duk suna wanda yake alami mafradi ake gina shi bisa ramma amma a nan abinda ya hana ramma ta fito kasarar gini ta asali to shi wannan ya mai farida ya faɗi wannan magana ayan wannan yana bayani ne a cikin cewa su ba wani ana gina shi bisa kasara amma a wajen babin ne dai ya faɗi cewa kamar su ba wani za a ce babu ne ne bisa ramma amma mukaddara sai ya ce kaka ba ma shi kaɗai ba ibn malik ma ya faɗi wannan maganar ko ya ɗan malik ya faɗa ya ce an tafi da farida so ake a kure to a dawo ƙasa ƙasa ko ya ibn malik ya faɗi alfiya kulasa fa Hmm? duk ba na kake faɗa ba wannan maganar da kai ya kawo ne a babun jinaji amma wannan maganar da inda nake tambaya a kai a babun nidaji wanda shi kaga ne fare da bai ware babun nidaji ba ko abin da ya a ina ya faɗi nidaji eh a wane waje ya faɗi nidaji sau ɗaya ya faɗi nida'a babin nida'a mamniya amma bayani da ya cikakke a kai a ina ne ya faɗa ba a yana da ya faɗa ba a ina ya faɗa an hafi mai zo ba da ya zo da sai ya fi da mutu aiki ya faɗi nida'i ne a babin mafuni ko inda ake shafe amilin mafuni ko ya kawo cewa munada yana cikin mafula wanda yake an shafe amilin ko an shafe amilin ya faɗi guda nawa guda nawa ne mafuli nau'o'in mafuli wanda yake wajibi a shafe amilin su shi dai ibn malik kaga da ya tashi faɗa cewa ya wai huzafin nasibu ha in ulima wa kada ya kunu hasbuhu multazima multazama sai ya rufe babu ya ci gaba da wani abu amma shi mai farida sai da ya sa ya kakkawo su a jere ya ce wa min humanu biya wal mukaddar ko adu'una jibi hurufin tuskaru ko to a nan da ya kawo yanda da masiba wai a wajen nida'i za a ce mabni ne bisa ramma muƙaddara ko magana da shi ibn malik ya kawo ta da haka wanwin rimama ma banau qabla bina ko qabla nida qabla nida wanwin rimama ma banau qabla nida wal yujra mujra zibina in juddida wannan shi ne magana shi dan malik to amma shi ne farida suyudi kenan ya ya faɗi wannan wanda shi ne dai ana ake magana a kansa a baharul muhim ko to ka gani a aje a dogo ko kamar yadda ake kaddara waninta daga wasali na li'irabi kamar a alfata هذا شيء جاء الفتاة رأيت الفتاة نظرت إلى الفتاة وجاء القاري مررت بالقاري وقد يناب عنها wasu da aka ce su ne asali a jina'i akan sami wani abu ya zamo ya tsaya matsayinta akan sami wani abu ya zamo ya tsaya matsayinta tunan zai haɗa cikin bayanin yadda ake gina kowanne wato abin da yake asali a bina'in da kuma na'ibi a bina'in za a sai tashi a nan su komu ma ka kuntu auya rukuna ka da alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وخلق والخاتم لما سبقنا بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم eh? Durus away eh? Eh? da eh eh shi durustawai ya fi dangantaka ga makarantar basira yawa musamman ka karanta sharhin da yawa fasihu sa'ala ya fahimta ko da ke a ciki ya fi bayani abin da ya shafi loga ko ta kuma yake fiye da bayanin sa ta suri a na hau amma dai ka duba za ka ga dangantakar sa ta fi karfi ga makarantar basira yawa shi ko zinjani ya fi dangantaka ga makarantar bagada yau ya fi dangantaka ga makarantar bagada sa'a fasihu sa'ada yana da littattafai da yawa amma dai daga littattafansa masu shura shari da yawa fasihu sa'ada tasihul fasihi yawa wanda kuma an kaga an ka karanta littafin da wani mutum an nuna sai shi kuma da sharhin fasihi to fatul majlis sari za ka ga irin yadda yake kasa kasa da magana shi durus ibn durus da waye ko ka karanta su to a karanta ba ta da lafi ba da uku